الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله حق قدره وامتداده العظيم منذ كراتين من الجواهر المعاني inda muke cikin wannan babi da shi Ali Harajini Barrada ya kalla shi wannan babi wanda yake bayani akan manya-manyan tadoji shi Tijani irin wanda ya gaji manzo Allah a cikin su wanda su ne tadoji na manya-manyan waliyan Allah a da kai masana Allah to daga ciki yanzu mu tashi an yake bayani akan wa amma uluhu himmatihi radiyallahu anhu amma kaga daukakar himmar shehu tijani mun yi bayani menene himma abinda muka dauka himma idan mu sai zama wato wato mu ijiti haji shi muke cewa himma dan misali mutum mai kokari a cikin abu ya tashi tsaye kan aiki kan abu wannan ba shine himma ba a gurin ahlul lahi ba shi ne himma ba a gurin arifai abin da ake cewa himma menene manufarka manufarka ita ce himmarka gwargwadon ɗaukakar manufarka gwargwadon girman himmarka an fahimta ai amma komai aikinka idan manufarka ya kankanuwa ce to himmarka ya kankanuwa ce mai tsitsiya ce yanzu ko me kake nema inda na duniya ne fani ne mai karewa ne dole sunanka take da himmati mai sarayayyar himma idan himmarka ba ta zarfi ta tafi cikin abin da baya karewa ba to baka kai ba a cikin himma to a cikin haduwa cikin tafarkin Allah تقدم في باب هدايته ما يدل على بلوغه في ذلك النهاية وكمال غايته to kaga ya gabata a cikin babin da muka yi bayani akan bidaya farkon lamarin shehu tijani abinda zai shirya da kai a bisa cewa shehu tijani ya kai mutuka ya kai kuma cikar mutuƙa dai a cikin wannan a cikin himma. Wajen hukunci a lasani ka yadda bayyana malahu min alƙadami hunalika. To ta hanyar wato duba a cikin abin da ya gabata dinnan zai wato cewar abin da ya tabbata gare shi na jijjige a cikin himma zai bayyana gare ka idan ka dubi wannan babin farkon. ويدل عليه إشاراته وكلامه ومكانه من التأكيد ومقامه kuma wato isharorin shehu tijan da zantuttukansa da irin matsayinsa na haƙaƙe ilimi da kuma mukaminsa to zai shirya da kai akan wannan إذ هؤلاء المبسوطون رضي الله عنهم inna ma yatakallamuna bi halihim domin su wa'annan kebantattu su ne arifai Allah ya ƙara yarda da su to suna zance ne fa da halinsu da hali suke magana ba wai magana ce ta fatan baka ba in ka ji suna faɗin lamarin Allah to kansu suke faɗa in kai suna faɗin lamarin annabi kansu suke faɗa don sun yi ta haƙoƙi da wannan abin da ake faɗa ɗin wa yusiruna an tariqi ala hasabi sayrihim fihi watar halihim sannan suna ba da labari game da ɗariƙa ne a bisa gurgurdan tafiyarsu da maraitarsu a cikin ɗariƙa idan gaji suna ba da bayanin sairi da irin yadda ake mu'amala da Allah to kansa yake zance shi yasa ko da yawa wani zubin sai suka yi shiru su kasa yin magana saboda duk abin da za su faɗa na lamarin Allah sai su ji kansu za su faɗa an fahimta radiyallahu anhu illa rahi muhimmatika ila Allah ka gani ko ba za ka samu zance shi su gano face sai yana kake kimar kai ba ga Allah kan nasa laka amma siwahu yana da juyar da kai gabarin dukkan abin da yake wani Allah duka dulahu ka gani ba zai tsaya da kai ba koma bayan cin fadar Ubangiji ba inda zai tsaya da kai sai a cikin fadar Allah. Al'intifata da gairi ba ya yadda da waiwaya zuwa ga wani Allah ga wani daga cikin almajiransa. Ba ya kuma yadda da duba zuwa ga wani ba Allah ba a cikin wani abu daga abubuwa. Duka lamin alin nasisin yana zance a cikin tafiya a cikin Allah da magana wacce ke maɗaukakiyar magana kuma mai tsada da za ka iya jin ta ba za ka karanto ta a wani guri ba. Ko yi ujizul ukula fahamuhu ka gani wanda fahimtar sai ki gagara hankula sai amma fata shi sannan za ka gane zancen. Wai ujizul kalama haɗuhu wa rasuluhu hakan nan da zana shi da rubuta shi ki gagara alƙaluma. ويؤلم ذلك من تقريراته وكلامه وعباراته وإشاراته وحل مشكلاته في فنون العلوم بأسرها كذلك أنا جاني ولا لي أشين تقريراته irin abubuwan da yake tabbatarwa na ilimai wa kalamihi da zantukansa wa ibarati da fassarorinsa wa isharati da isharorinsa da kuma warware wasu mushkiloli a cikin fannonin ilimai baki ɗayanta inda jawabi yayin da yake zuba da jawabi a bisa mas'aloli min imla'i kuma fi imla'i a cikin shitta wacce ta baka yau bai taɓa ɗaukan wani talifi ya rubuta littafi da ce ga talifinsa ba shi yasa da yawa ba su fahimci matsayin shehu tijjani a cikin ilimi ba. To duba za ka yi abin da almajiransu suka rubuta ne a cikin fannoni daban-daban na ilimi. Nan za ka fahimci kaiwa shehu tijjani mutuƙa a cikin ilimi. Duk abin da ya bayar na ilimi ya bayar ne ta hanyar da salafu suka bayar da shi. Duk har aka kare sahabbai ba a fara talishi ba na gaya muku wannan. Har aka kare tabi'ai ba a fara talishi ba sai a ƙarshen zamanin tabi'ai ne aka fara talishi wato ibn shahab al-bukhari ne shi ma kuma yanzu babu shi a duniya dan bai yiwu ba saboda haka sai a cikin zamanin atba'u tabi'ina farkon talifi a duniya shine imamu na maliku mu waɗannan da gani duk littafin duniya a musulunci da yake ta girma ba a zancen qur'ani wannan kalami ne kudusi daga Allah in dai rubuta shi aka yi a nan doron duniya to mu waɗa ta girme shi mu waɗa imam malik ba a haife shi ba sai da manzo Allah kuma ya ta ɗari da barin duniya to saboda haka a cikin sirar salafi yadda salafi suka ba da ilimi haka shi ya ba da ilimi in ya zauna ka san alami sai ya shi dubu ala sukuna sannan zai zauna ya bincike bincike zo kama rubutu a kanta to lokaci daya za a yi wa shehu tambaya ya shehu muna so ka bamu labari menene ma'ana haƙa'iku da raƙa'iku da daƙa'iku da laɗa'iku da awariku da ma'ariku da tijalliyatu da minahu da azwaku da haka za a jira sai shehu shi shehu barada zai jira masa abubuwa na abin nan na ibar na arifai kamar guda goma sha biyu wanda ita tambayar su guda a yi ma fatihin wannan tambayar ya isa ƙarshen malinta to zai zo shehu zai ɗauko su tun daga na farkon da baki haka zai ce intaha min imlahi min imlahi alina fi hifzihi wa nafzihi da kai gaya mana abin kuma da bakinsa idan ya zo yana magana a cikin alƙur'ani zai ce masa ya shehu ubangiji ya faɗi kaza a cikin alƙur'ani sai kuma ya zo yanzu kamar akwai abin da ya halarto min tambayar da shehu harajin bara da yi wa shehu tijjani a kan maganar da ubangiji ya faɗa a kamar da fir'auna da allah ya fitar da su daga masar kam tarakumin jannatin wa'uyunin ɗin nan wa kunu zuwa matsamin kai wani amatin kanu bi kaga nan sai kinna sun bar wata daula ƙasaitacciya da irin dina da ni'ima da suke ciki ya faɗi irin girman abin da jamalar da da waye da suka abin nan to kuma can kuma ka kamar nan kamar an nuna jamalar duniya da zina ta da kyanta da girma har da cewa makamin karimi amma wani gurin kuma ubangiji sai zancen ta yake yake wulaƙanta ta yake cewa kuma wato abin nan wancan magana nan da yake cewa kamar sada gaitin ajabal kufar da ba su din nan sun mai hiji din nan fatarahu musba ita duniya gabaki ɗayanta da ita da zinarta da jamanarta bai wuce kamar ya banya ce ta fito yau ba ɗan lokaci kalilan baza rani na shigowa kaka dai shi ke da iska ta kaɗa ruwa ya wuce sai ka ga ta son bushewa tana komawa yalo shi ke nan sai iska ta karere ya ta zama karma mita dinga kwasar tana watsarwa to abin da ke na zina duniya bai wuce wannan ba haka Allah ya wasafa ta can kuma gashi ya wasafa ta cikin makamin karimin na amatin kano ya fa kaza kaza da sauran to yaya aka menene bambanci tsakanin wannan da to irin irin waɗannan tambayoyin a cikin tafsiri haka ake shi shi yasa akwai littafi guda da suka yi wato abin nan irin tafsirin shehu tijjani a cikin a cikin alkur'ani da kuma maganganun sa akan hadisan manzon Allah yana nan an yi ta'alifu shi shi wanda suka rabi yayi kaman shi kuma an yi akan tafsirar shi dan da kuma abin da sa to idan idan wannan ya ba da ilimi ne ta hanya da salafu suka bayar shine magan faɗa abin ake da baka sauran ku kuma ya rage gare ku ku kai mhm to ga nan ha'ulai ahadu zahiri وقد ضرب بين هؤلاء أهل الزاهد وبين علوم الآدبين بسور an riga an sanya wata irin wata irin ganuwa tsakanin wa'annan ahalul zahirin da kuma ilimin arifai an sanya ganuwa a tsakaninsu da ilimin arifai wanda ya ishtigali ya yi ikibali da kulliyarsa akan ilimin zahiri yake ganin kuma iyakar ilimi kenan yake kuma karyata abin da duk da ibtila'i a kansa a cikin doron ilimin zahiri nan basu wannan an sanya ganuwa a tsakaninsa da ilimin arifai za ka ji irin su na ji wanda daga cikin su yake cewa babu wani ilimi ilimi na duniya kaga wannan ya karyata alqur'ani domin ubangiji tabaraka ta'ala shine ya tura annabi Musa kuma zuwa wurin hadiri yake ce masa boje da abdan min ibadina atinahu rahmatan minna wa allamnahu min ladunna ilma muka sanar da shi wani ilimi daga wurin mu inji Allah tabaraka ta'ala akwai wani kwarayin da Allah yake ma baya sa wani abin na tsakani kai da shi zai ma babu wanda da shi halitta Allah da ya sanye maka an fahimta a yi wa allamnahu min ladunna ilma wannan ilma din dukkan malaman tafsiri ba fa na yau ba na na gado ko man tafsiri ka je ka tambaya wannan ilman din wannan munakkarin ilma din me Allah yake nufi da shi ilimi ne na gaibi ilimin haƙa'i ko ilimin mukashafat wanda ba shi da iyaka wannan ko ba karanta shi ake ba natija ne shi na mu'amala da Allah idan mutum ya mu'amala da Allah a cikin littafi na sufanci kyakkyawar mu'amala da Allah shi ke gajarwa da mutum wannan ilimin amma ba karanta shi ake ba shine ulumul azwaji haka malaman tafsiri suka faɗa haka kastalani ya faɗa a cikin sharhin imamu wato sayyid bukhari a cikin muqaddima ta kitabul ilmi yace ilimi hawa uku ne akwai ulumu shari'i wannan da kake karanta alqur'ani tafsiri hadisi fiqhu da kuma abin da ake amfani da shi wajen sanin su irin sun ilimin lugha da nahwu da sarfu duk wannan ulumu shari'i ne idan mutum ya san wannan to sai ya je kan mataki na biyu shine yanda zai aiki da ilimin shi ma sai ka koya shi ne ainihin da za ka yi mu'amala da Allah shi aikin naka ka yi shi baka dubin kowa sai Allah ya kira shi a samu tawakkali a gurinka a samu sidiku a gurinka a samu raƙaba a gurinka a samu kaza kaza kaza da gurin na daga cikin wato ahwalul yaqini kenan na zuciya da ake mu'amala da Allah to in aka samu wannan to hawa na uku shi kuma wannan na biyu shi ke gada da shi shine ulumul mukashafa wannan ulumul mu'amala wannan ulumul mukashafa hawa na uku kenan shi ulumul mukashafa din nan shi wannan ba shi da iyaka shi nan ba ba ba wai koyon sa ake ko abin nan ba dandanar da kake a cikin wannan mu'amalar taka hawa na biyu in ka kyautata ta sai ka sai ka samu wannan din haka kasalani ya faɗa a cikin muqaddima fi kitabul ilmi na na na sharhin sa irshadus tari shin sahih al-bukhari ka gani ko sannan aka aka sanya tsakanin su ahlu zahiri nan da tsakanin ilimin arafai aka sanya shamakai aka sanya wato sutura saboda tsadar ilimin aka shange musu shi wa yaftahu Allahu ala man yashaa min ibadihi ka gani ubangiji shi yake buɗi ga wanda ya so daga cikin bayansa an bayan da ai Allahu alama har sai ga Allah salatahu Allah shi san da zai sanya sirrinsa
ويخص من يشاء بأوارث بأوارث بأوارث to bi awarifa ma bi awarifi ma'arifi tun da ya ilafa ko wa yakhussu man sha'a bi awarifi ma'arifi wa imdadihi sannan yana kebanta wanda yaso da manya manyan ilman sa waɗanda suke na ba'ini wa imdadihi da kuma dadin sa kama kila kamar yadda aka faɗa ma wani jirma alimun illa litaraha bi aini man la yaraha فرجع عنها رجي من ليس يرضى حالة دون أن ترى مولاها ما أبينت المعالم ne a shego ba a bayyanar da alamu ba ko ba a bayyanar da ilmai ba illa litaraha ba shi domin ka ganta da aini man la yaraha da idanun wanda baya ganin ta kai ne ido da aka bayyana maka da ita da aka bayyana maka da ita to an bayyana maka da ita ne domin ka ganta da idaniyar wanda shi baya ganinta akwai magana a nan saboda haka ga alamu ne akan hanya ake nuna maka ake nuna maka akwai yadda za su kai ka wannan alamun ba su ake ka tsaya a nan ba a kan alamun ba a malam shi kan hanya ba kai alamu da suke na maka nan za ka yi ba za ka je gida to ka tsaya ka ce ka ji an rubuta ba wuri kaza ana nufin kai gaba abin yana gaba ko ko dan ka ga rubuta sunan ka da ce wannan ne hanyar kaza sai ka tsaya nan gurin yanzu nan ka je ka sanar ka sanar ka je to kar ka tsaya nan an fahimta ai farka anha saboda haka ka hawa daga gare ta ita wannan alamomin rukiya mallaka na halata irin hauhawar wanda baya yadda da wani hali duna an da da maulaha koma bayan saduwarta da ubangijinta duk abin da yake in dai ba Allah sunansa ba to sunansa hijabi kuma wannan inda ka je din in dai ba sunansa Allah ba to baka je tukunna matuƙa ba baka kai ba an fahimta ai ko me ka samu idan abin da ka samu ba sunansa Allah ba to baka kai ba an fahimta ai wa anna ila rabbikal muntaha yanzu dan ka kama dariƙa kana yin tawurjin da dariƙa Allah ce dariƙa sai daga ji ma ina aka ce hanya Ika ce ai mu dai mun rike dariƙa mun tsaya nan eh to ko mun ce dariƙa ku ji gaba da tafiya ba ba wai zama za ku yi a kan hanyar ba ai an fahimta a in ka rike ibada to ibada ba ita ce abin nufi ba ma'abudi shi ne abin nufi an fahimta a in ka rike ilimi ilimi ba shi Allah ne ilimi Allah ne ilimi to ma'alumin ake nema ma'alumin shi ne Allah an fahimta in dai ba a je abin da ka zamu zama Allah sunansa ba to ba ka kai shiga ba saboda haka yake dinga duba ka gani in ga rike makarimul ahlaki manyan tabi'u tabi'u na kirki kuma Allah ne to shi ma dai baka ji ba na ce ɗabi'un ka kyawawa hakuri gaskiya kirki da sauransu shi ma dai baka ji mata wai dai abin da ake so dai mutum a kullum kada ya yarda da halin da yake ciki ya dinga neman sama Allah ba shi da iyaka. Wa anna ila wannan dukkan su abubuwa ne abin neman mai hasakai ne masu girma makarimar ahalai sha'anin ɗariƙa sha'anin ibada sha'anin ilimi sha'anin kaza kaza kaza da sauransu ka samu alƙur'ani ka ai alƙur'ani ai ba Allah bane ko ba haka ba shi ma hanya ne da zai wasila shi Allah ya sako mana ita da kan al'arshi in muka kama su za ta kai mu ga inda ake nufi in ka tsaya kanka ka riga gangaren ne kai kowaye da sauransu ka tsaya nan ba su kai ba an gane shi ya sa ya ce maka a bida ya shi wuce zai nuna maka ɗaukakar himmarsa lokacin da ya rubuye da manzan Allah ya ga cewa yalla ya shiga wani shi yalla raka'a biyu ya zo zai bi shi sallah bai samu raka'a ta farko ba sai ta ƙarshe ya samu shi tare da ma'aiki ya ce da ya washe gari ya tashi ce ga abin da na gani amma abin da na fassara rabin rayuwa ta ta farko ba zan zafi komai ba ba zan samu komai ba za ta tafi zero in ji shi yawa ta biyun a nan ne zan samu abu ka san ta farkon nan farkon kadamin farko a ciki ya haddace alkur'ani birwayati washin annabi in izan jayyidan sai daga baya kuma ya hada da kira'a baki ɗayan a cikin ta farkon nan ya yi dirasan dukkan ilimin fakihai da hadisan manzo Allah wa'annan da muke karanta kutubu sitta din nan da sauran tattafan umma hadu kutubu na hadisi ya kewaye da tsuwa cikin wannan na farkon maganar sha'anin sauran ilimai na arabiya da tafsiri da sauran wato fuskoki na siyaru da ilimin tauhidi da ilimin kalami da abin da ya shafi irin ulumul kimiyya dinnan da kimiyya da da da da ulumul anasiri da ulumul dabaiki da ulumul hydrographiya dinnan a cikin rabin farko din ya samu wanda ya gama da su a cikin rabin farkon nan yayi tabi'u ban san iyakar ba ya yi aiki da dala'il hairati don ya yi ɗariƙa jazuriya ya yi ɗariƙa shaziliya ijiya ya yi ɗariƙa ƙadiriya ya yi ɗariƙa samaniya ya yi ɗariƙu daban-daban daban-daban tsakanin cikin wato cikin aida mafi'in da jabalin zabiri da da da da abin nan da wannan wazana da jabalin abiyar da inani ya yi hanyoyi ba sa da sabuwa a cikin rabin farkon duk sunan sa biyu
a wajen sa.
a wurin sa kuma duk inda za a kai an kai mu a nan abin duk da ake nema ya samu amma ana a cikin wannan rabin farkon babu irin ruwa da da annabi ba a cikin rabin farkon ne ya ga manzo Allah yana yana karatun wadduha wa inda fatar ta karrama hu bil ahadi yana zuwa wala sawfa yutika rabbuka fatar da sai dube shi haka ne yana murmushi wala sawfa yutika rabbuka fatar sai dube shi yana murmushi duk a cikin ya samu wannan amma gurin da zuwan sa biyu a ciki ya samu a cikin ruya an ta waladi haƙan an ta waladi haƙan an ta duk arabin farkon ne ya samu komai muka ban sai wani ke kafa komai ya samu a wurin shehu bai samu komai ba saboda inda yake nufi Allah tun a wannan lokacin abin da yake cewa in waliyan sun tambaye shi duk wanda ya je gurinsa akwai wani babban shehi a kadiriya a nan cikin fas da wasu wato shugabannin jazuriya ɗin da ba duk wanda ya je wani sanye tambayar zai je yaro wannan me kake nema zai ce ku duba ne tilo uzuma ku duba ne a uzuma ne kuma na ke lafar mun za Allah yadda duk kawai suna ƙarƙashi na in ban sana ka gani to ɗaukakar himma ke da menene manufarka shi yake nuna girman darajarka da matsayinka shi yasa a cikin addu'o'in bawa kake gane matsayinsa idan kana su kansu wani ya ka duba a hazabin menene matalibinsu a gurin Allah a nan kake gane matsayin bawa a gani a nan kake gane matsayin me yasa a gaba to irin wannan da to shi ne yake faɗa Wanda ta da kuna min ba da wani ne da kuna to wal arifuna su arifai ba shi su gane kawai ba dukkan arifai min baharin wahidin ya fita da suna daga teku ɗaya suke kamfata idan kai wa ɗaya inkari ko kai masa tsageranci kai kana zama kafin gina da wani ba kai masa inkari kai masa rashin kuya ba sai da wancan ɗin yi fatali da mutum tukunna sai zai wurki da shi kai ne kake cewa kai nasa ne shi kuma duk da kake faɗa ka ce labbai ka wani sai ya ce la labbai ka wala sa'adaika da Allah ya sa mutum ya masa makashin abdullahi la ilaha illa huwa da ya ji da abin da zai ji kenan لا لبيك ولا سعديك فسوقا فسوقا فسوقا كم ديك ba gare ni bana la ilayya to haka take wanda jiyo shi hujjani in kari ko ya buɗe kalma ya buɗe baki gare shi to ya zagi dukkan waliyan baki daya ba kuma shi hujjani ba duk wani da kankan na Allah da shi irin wannan kwaɗaban wani jikokin ma'aikin Allah mutum ya kafa gaba tsakanin da da to ya kafa gaba da Allah da manzon Allah saboda me min baharin wahidi ya fita da kuna dukkanin su muqaddamai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to wa ulumul mujahidi ka gani su ilimin arifai abin da yake haifar da su shine yaqini da imani la mutum la na tafi da dalilin wa burhanin shi ake neman da ƙarasa la na tafi da dalilin wa burhanin ba wai abu ne da dalili da burhani hujja ya haifar ba in gani ana yi magana hujja idan ana zanci da wani kutakan dakikan irin su wani wahabiya ko wani wane da sauran ne ya ji zancen dalilin wa burhani amma wannan nata'iji ne na shuhudi da iyani abu ne da ka ji ka gani kurukuru ranka ya karɓe shi an fahimta zuciya ta karba ruhi ya karba sirri ya karba hankali ya karba ya tsare ne a cikin ka gabaki daya an fahimta ai kuma idan wannan ta samu sai a ga dalilin abin da hujjarsa a zahiri an fahimta ai Allah ya sanya mu cikin tsaron ورزقنا محبته wani zawon ya kuma arzuta musu ne su da yadda su na mu ba na saboda yau in muna tafiya haka ina ganin sai mu sai mu da nan Thank you.